بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لصاحبها ونسافيها كالهدي يوم من شاء وسواد المحرم جرى النبي صلى الله عليه وسلم لقد وكر الله مدينة ألف ذبيه دا أربعين دا بقي دي دا شاوكو قوتا بقي شكرا به بيودا أشهد بير ميلادية وأنا مسلاشي من البركة مسلاشي الجمعة على دار القرآن لكن بين يهودا قد سامنا من أجل ملك ما تذكرته أسئل كتاب كتاب عشرة النساء واللفر ببن مالمي الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله تعالى وندى يرسو جرم الشكرة تريده دو ألا مدعو جنسكي يجكن شكرة تامش كتاب نشرة النساء ونبنغري لكتاب السنن الكبرى نا الحافظ الإمام إمام النسائي يرد لكتابه مسمى أن يبين من يتأتي زمن دكيوى لإيالي الثاني إلى نهج المسلمين ba tare da wata matsala ba ba tare da mutum ya gina iyalansa akan tsarin da ya kauce wa addinin musulunci ba yana kaito mana rayuwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da rayuwar magabata don wannan ya zama shine nan ainihin wato madubi abin dubawa don ya zama ita ce hanya a barbi don ya zama shine tsari abin zakewa a rayuwa domin kamar yadda ba ke cewa wanda ya rasa mafaɗi to ya rasa alheri mai yawa Allah madaukakin sarki muke roƙo ya dace da mu da alkhairin duniya da lafiya wannan shine darasin mu na 47 a cikin jerin yar karatu wannan littafi idan jama'ar musulmi wasu manta ba wancan darasin da muka tsaya mun tsaya ne a inda malam ke cewa ar-rukhsatu fi an tuhaddith al-mar'atu bima yakunu bainaha wa bain zawjiha musulunci yayi sauki shari'a ta yi sauƙi mace ta bayyana abin da yake faruwa tsakaninta da mijinta an gane wannan ba tare da yin bayanin kowane lungu da saƙo ba an gane ai duk wanda ya san batun aure ai san na ke aure ko yawwa to ko ce abu kaza na faruwa tsakanin ni da mijina ina ganin ba zai zama bata ba kuma ba zai zama tonon asiri ba dan dama abin da ake kenan amma abin da musulunci ya hana shine bayani dalla dalla na duk yadda ake yin abin shine abin da ke zama matsala ina fatan fahimci wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi hadisi na ɗari biyu da arba'in da hudu ko na magani طيب أشاهد إن ترى لما حديثنا ريفيو ده 40 دولة أو نسخة دمية أمفانية إذا وأن مالم مالم حبر إبراهيم السلفي يما أن يواتو يما أن يواتو نساب تحقيقي ألا نقول بسلسلتي ذاك مش الخير مالي قال أخبرنا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت اجماله عبيد الله بن سعيد يا كرتني حديثي شكما لك مال منسى الوليد بن مسلم شكما لك مال منسى يجي ناجي الإمام الأوزاعي شيني أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي an gane ashami Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ɗaya daga cikin manyan a'imma na hadisi يقول لنا شوى حدثني عبد الرحمن بن القاسم ما لدينا عبد الرحمن ابن القاسم يا كرم تدني حديثي قال يجي لك ما لم تشكو شيء القاسم ابن محمد شيء القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق ان قال من wannan ɗaya ne daga cikin manyan malamai wanda ake cewa fuqaha sab'a a garin Madina babban malamin hadisi ne wanda a zamanin su su ne manya manyan malaman hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina an Aisha shi kuma daga wa yawwa daga babbansa ita ce Aisha yar Abu Bakar Siddiq as-Siddiqa bint as-Siddiq Allah ya ƙara mata yadda ita da mahaifinta wa sallallahu wa sallama ala zawjiha qalat nana Aisha tace idza jawaza al-khitan al-khitana idan kaciya ta wuce ta cikin kaciya faqad wajaba al-ghusl to wanka ya wajaba فعلمه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا شمي إن ونن نيدا منظم الله صلى الله عليه وسلم زين كي وكا an gane wannan me yake nuna maka yana nuna maka abin da ke faruwa a gidan aure idan irin wannan abin ya faru to me ake yi wanka ma'ana idan mutum ya kusanci iyalinsa ko da ya kawo ko bai kawo ba wanka ya zama mai wajibi in dai kaciya ta haɗe kaciya shi ke ina fata mun gane wannan wannan shine abin da hadisin yake nufi wannan yana nuna maka cewa jama'a malamai sukan kawo waɗannan hadisai ne domin yin bayanin hukunci ba dan ainihin wato tonon asiri ko kuma aibatawa ga musulunci ko ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma jahilai zindikai irin su yahya masu suka da irin su abdul jabbar za ka ji suna kawo irin waɗannan hadisai suna suka ga ainihin wato janabin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisan suna nan an rubuce su kaji imam da za'iya sun shekara na yana shekara ɗari uku da uku kusan kiman shekara nawa kenan yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da wani abu aka rubuta waɗannan hadisan babu wanda ya fahimtar abin da su waɗannan mutane suke fahimta shi ne jibiri abin da yake shi ne karyata hadisan ma gaba ɗaya cewa karya ne manzon Allah kurma ne bebe ne makaho ne yadda Allah ya koshi bai ce komai ba Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da wannan zikiri wannan alqur'ani abun wa'azi domin kamar mutane bayanin abin da aka saukar musu na wa'azi wala'allahum yatafakkarun kuma dan su rika yin tuntuntuni game da abin da Allah ya saukar to me bayanin da manzon Allah ya yi dole sai ka koma kan sunnarsa dai yaya masu suka yayi aikin haji yaya aikin haji shi yaya aikin haji Qur'ani ya faɗi yaushe ya ranar Arafa ya ce tara ga wata ya ce ran takwas ga wata za a fita a ji a kwana amina Qur'ani ya faɗi wannan ran yaushe za a je Muzdalifa ran yaushe za a yi za a yi za a yi ramyul jimar duk waɗannan abubuwan ba su a Qur'ani amma manzon Allah ya yi aikace ya ce khudhu anni manasikakum ku koyi aikin ku na aikin haji a wurina so da haka dawa suna ta munna cewa ana ana karanta hadisai suna ganin kamar wannan abin ko yan izala ko ta shafa to abin ta fara dawo kuma kansu su wancanan ka su ma kuma sun fara daukar zafi to abin haka ne shi ko wancan ɗayan ɗan shi'a mai masu farin kaya shi abu jabbar kenan shi kuma zai ce ai wannan kaman kaza da kaza ne ke fara faɗin wasu maganganu yana dingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai gashi ma an ce kaza ai wannan hadisin ai cin mutunci manzon Allah ne ai kaza da kaza duka da iri ɗaya ne gaba ɗayan zindiƙai Allah ka tsare mana imani dan haka matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wannan bayani kamar yadda shi ba manzon Allah yayi bayani aka tambaye shi cewa wannan yana faruwa tsakanin ni da matata wannan kuma sai ni wanka kaga zan ciya riga ya kare kuma daga nan ba wani ƙarin bayani ba fa abin da aka yi bayani shi ne idan mutum ya saji da iyalinsa ya kusanci iyalinsa in dai an samu saduwan to an kawo ba a kawo ba wanka ya zama mai wanka ya zama wajibi Allah ka tsare mana imani masu wannan ra'ayin suna nan malam jama'a da yawa muna zuwa a wannan su ba su imani da hadisan manzon Allah ko ya ce sallah uku ko kuwa yau imana ai duk wanda kaga yana sallah ya ce maka wai gargajiya ce kawai shi ya ga ana yi ne shi ma yake yi to wannan makayyaci ne kuma zindiki ne ƙarya yake in ka ce kaga ubanka ne yana yi shi ya koya ubanka ko ko shi ma wanda ya koya ba shi ma wa ya koya ba dole ne an koma ina asali zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai kuma ya karanta dole dole saboda in ka da kato ku sani ku bata tuni in mutum ya yi abin da jazma da sani wannan yana kai zuwa kafirci don wahayin nan guda biyu ba sa rabuwa da juna ba zai yi ka raba su ba ƙarya ne ƙur'anin ma ba zai fassaru ba babu hadisan manzon Allah zai yi to kama duk wannan wannan abu yanzu shi jibiri yana zama ya ce zai mutane fassarar ƙur'ani manzon Allah ba wuce ne yanzu shi me yake yi bayani yake yi ko mana shi manzo Allah bai bayani ba kai ga mutanen ka suna zama a gaban ka suna koyo wa ya sa kai fasara wajen wa ka gani ya zo na yana fasara a ina ka gani manzo Allah na zama yana karanta Qur'ani yana fasara in ka ce ya fasara to ina abin da yayi kai ɗaliban ka na ya dauka su yada manzo Allah ne ba za a samu da za su haɗa kan su yada ba ba su ku fahimta so logically za ka tada cewa abin kawai zindikanci kwangila ce aka ɗauko saboda a lalata wa al'umma addininta ina fata mun gane wannan so daga ba a ce musu qur'aniyun a'a sai dai ne yan tafi ne yan kala kafi illa iyaka ba maganar qur'ani qur'ani Allah ya bai wa ne النبي صلى الله عليه وسلم ديجي مني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم أها ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أنا إبراهيم ليه الدعاء ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هم ألا يهكا تومين هكمة سيشاء أي أنا نفهم أي هكمة شيء هو أي وأي أود ما بسام فتر إن شواء كذاني kakadi ƙarya ne babu wani abin da za ka yi shi a musulunci ba shi malamai sun riga sun yi bayani shi kuma an taskace shi kuma an rubuce shi saboda ka zindiƙanci ne ina ce zindiƙanci na nufin kafirci ne mutum ya raba tsakanin alƙur'ani da hadisin manzon Allah na fata mun gane wannan saboda ka mu a wurin wanda yake wannan da jazma da karfafawa cewa duk hadisan manzon Allah kai yayi fashi arne ko yayi sallah ko yayi azumi ake banza yayi mun gane wannan ne saboda wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya shafi mai ƙaryata manzon Allah ƙaryata ɓangare na biyu na kalmar shahada na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah malamin ka ce menene ma'anar imani annabi sallallahu alaihi wasallama shine mene aha ta'atuhu fima amara وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع تريسن شيء كارياني كده ya saba ne ba malami wahala kamar jahili kawai ka gaba kawai sai ka kariya ne shikenan kawai shi ya gama da kai kuma ka to ina ka samu cewa kariya ne shi ba mai sani ba kawai shi kawai kariya ne kawai kaga shi baka shi Allah ka tsare mana imani shi yasa jama'a malamin islamiyya ku ji tsoron Allah ba qur'ani kadai zalla za ku dinga koya mutane ba daga cikin abin da ya taimaka wa tafiye akwai tsarin karatun allo da muke a yankin arewacin Najeriya mutum ya je ta cin qur'ani malam ba sanin fasarin qur'anin nan da abin da qur'ani yake nufi babu sanin abin da manzon Allah ya rayu akai ba sanin fikihun yadda za a yi sallah almajirai da yawa gashi ba su iya sallah ba ko kuwa in ka je ka tanda ka ce kaza ga almajirai ne masu yin kaza in ka je ka tanda kaza wannan abu ne wanda yake a fili kowa ya sani saboda haka dole ne yadda ya zama dole a karanta da qur'ani gundarinsa to dole kuma a koyar da yara fassarar alqur'anin da ma'anoninsa don su tashi da sanin wannan ma'anar tafi jikinsu yadda zai yi wahala wani rana guda kawai ya zo ya ɓadda su ga barin hanya ta ƙwarai zuwa ga ainihin wato hanyar ƙwarai. Jama'a mun gane wannan? Wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske ya zama mun ɗauki wannan tsarin malamin Islamiyya. Ƙur'ani ne an karanta ya zama an sa musu ajin tarjama. Tarjaman gundarin kawai. A ce alƙari'a mai kwankwasa wa ma adraka mal qari'a ko a fassara gundarin tun ana gundarin a zo ana bayani sharhi tun yaro na girma ana ƙara maka karatun yana girma ana ƙara mai karatu to sai ya zama a bisa tsari mai kyau an gane wannan dan yana daga cikin abin da ke kawo matsala a ta wurin koyon tajwidi rashin sanin ma'ana eh yanzu wanda ke karanta Qur'ani da ragabza kawai yadda ya ga dama war kawai yadda ya ga dama babu mace tsakanin haruffan nan babu mace tsakanin ha babba da ha karami babu mace tsakanin alif da an baki ko alu da an baki babu mace tsakanin ainihin wato kha'un da mene da ha'un ko da kafun ko duk wannan ashe babu mace tsakanin su Qur'ani ba larabar littafi yanzu ka zo karanta fatiha kace alhamdu zagin Allah kai ka karanta da ha babba zagin Allah kai ka karanta da ha karami shine kai yabo ga Allah in ka ce alhamdu ka yabi Allah in ka ce alhamdu rugujewa ya tabbata ga Allah kuma ya baka lada ko nake sannu saboda haka wannan tsari ne wanda sai an bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an baya daga cikin wanda baya rera karatunsa na qur'ani kuma abin ma jahilci a ina ka da qur'anin nan a makka da ina madina tsakaninka da Allah irin abin da kake karanta na makka da madina ne ko kuwa a hankalce misali kawai ka ta rara rara rara qur'ani ba ba hushin littafi bane بلاربا للكافرين قرآنا عربيا غير ذي عوج إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون كو يوا الله كذلك من الإيمان لك لأن تنبيه لي وإن كما تقول هذا الشيء قريب سنة بانجري ولا جماعة mu daina ɗiban yama ɗiɗi magana ƙwaya ɗaya da ake ƙoƙarin fassara malami yana karatu yana ƙoƙarin fito da wani abu fili sai a je a yanki wannan karatun a sa a social media a ta yayatawa ana ɓatar da jahilai cewa ai wane ya zagi annabi ai wane ya ma annabi kazafi ai wane ya yi kaza ko ya ya shafi janaban annabi sallallahu alaihi wasallama duk ƙarya ne wannan malaman bid'a dillalan sharri su ke wannan aikin na yaɗa waɗannan ƙarerai wani ma zai yana magana yana ƙoƙarin goyon bayan aljabba a kan abin da ya faɗa na zagin annabi da abubuwa na cin mutunci ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zagin sahabban manzon Allah da tsine musu albarka mana duk kana tare da shi akan wannan wallahi ba mu tare da kai wallahi nahnu minka bari bari'un sam mu ba za mu bi wannan ba daga ahlus sunna na kwarai duk mutumin kirki ma jama'a baya bin zakin baki yana bin nafsi ne daga alqur'ani da mene hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama taraktukum ala al-mahiddati al-bayda laylaha ka nahariha la yadhibu anha illa halik saboda haka wannan ita ce hanya kan fariya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله shi yasa na rantse da Allah ba za ka taba zama akan tafarkin shari'a ba matukar baka karatu ƙarya ne kawai ka zama jahili sallah kaga yadda ake yadda ga ana yi kai ma kake baka san nasoshi ba baka san ya ake yi ba to wannan bace bacewa za ta yi domin ka'idar rayuwa da Allah ya sa Qur'ani shine wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in za ka yi biyayya ga mafi yawan mutane da ke rayuwa a bayan ƙasa za su tsakar da kai ga barin hanyar Allah in yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yamrusun ba abin da suke bi sai zace zace ba ba abin da suke sai shaji fadi ana gane addini ne kawai da mene shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai wanda Allah ya ce an bi shi an shiriya wa in tuti'uhu tahtadu لا كتري من إيمان طب مجاهد ذاك جماعة من ولا حديث ولا حديث كما إمام الترمذي يفتد شيء إمام ابن ماجه يفتد شيء ثاني عبد الرحمن بن القاسم دقوبة بلتا شيء القاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر لقنا عائشة رضي الله عنها قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت وأن حديثي يا رجيش لقوالي محمود ابن غيلان شكما لك مالا منتا وكيع بن الجراح الكوفي شكما لك مالا منتا شيني أيوة سفيان آه ابن آه ابن ابن يزيد الثوري ابن سعيد الثوري شكما لك مالا منت منصور شكما لك مالا منت إبراهيم شكما لك الأسود شكما لك عائشة ألا يقارى من يهدى تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن يأمرني أن أتذر وأنا حائض ويباشرني manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarta ta da in daura ainihin wato jautuna daga ainihin wato ina kamar ka ce daga ƙasar cibiya zuwa ainihin wato ƙasan gwiwa ya zane in daura ainihin wato zani wa yubashiruni wa ana ha'ibun alhali a lokacin ina haila wa yubashiruni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume ni a matsayin matar shi wanda yake nuna maka cewa a shi ita mai haila abin da kasan kai ai bayani a nan ita mai mace mai haila ya halatta ga mijinta ya tattaba jikinta ya abin da zai yi amma ban da ni ban da magana saduwa mun karanta hadisan a baya ko cewa haramun ne saduwa da mace mai haila a wurin yan kala kato kuma su sun ce ba wani ba wani maganan haramci kawai eh wa yasaluka anil mahidi qul huwa adha fa'tadir nisa ba ce kar ku sadi da su ba aka zuka shi فاعتزلوا النساء في المحيط هذا شكوك الأني زنجيزي ولا تباشروهن منين قو فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن tace ai ba cewa kai ka kusa da su ba saboda haka ba komai shi ke kibiri har cewa yake yi ai in ai kadi ai ba haramta akai ba gashi ma wai an karanta a hadisi a cikin bukhari ba wani kare sai bukhari eh gashi ma a cikin bukhari wai an ce muje sayar da matarsa alai tana haida to ya ba ta rabin dinari ko ya ba ta dinari guda daya ana nuna maka zunubi ne abin da ya aikata zunubi ne a wurin Allah amma kafara na wannan abin shine ba da wannan abin a matsayin me a matsayin fidiya a matsayin fansa na abin da ya aikata na zunubi na laifi an gane wannan ne kuma bayan da za ka iya fassara waɗannan wuraren sai ka kuma zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ka tsare mana imanin za ka jama'a kun ji wannan hadisan ma mun karanta su a baya wannan malam yana mana kamar ainihin wato matashiya ne don haka ya halatta ga ma'aurata ba kamar yadda yahudawa suke yi ba yin karanta a hadisan baya su idan mutum na haila ba ruwan su da ita a ɗakin su ma ba ta kwana ba sai dai a gina mata wani ɗaki a can bayan bayan gida sai ta gama al'ada ta gama komai ta zanta da cikin mutane ba za a ci abinci da ita ba ba za a sha abin a sha da ita ba ba za a ci abincinta ba duk wannan abin za a kaurace mata da musulunci ya zo sai ya zama ya canza wannan tsari zuwa ga wannan tsari za a zauna da ita a ci abinci da ita a sha abin sha da ita kai ba wannan ba idan na na aika ta sha nono manzon Allah baya shan nono ta ɗaya ɓangaren sai ya duba daidai inda na na aika ta sa bakinta sai ya kafa bakinsa ya sha nono saboda tsabar iya soyayya mana takan ɗauki nama ta cirgi nama ta ci nama ta miƙa mishi ba zai kama naman ta wani wuri ba sai ya sa bakin shi a daidai inda sa bakinta sai ya ci wannan naman da wannan ne malaman suka dinga cire ainihin wato a fikihu na auren mace budurwa cewa yawun bakinta yana da wani irin alheri da abin da ke karawa namiji kaifin kwakwalwa da abubuwa irin waɗannan ba dai wannan babu muke bane ko kuwa eh saboda haka wannan yana da muhimmanci mu sani dangane da abin da ya shafi ainihin wato zamantakewa mun karanta waɗannan hadisan su ma a baya babu buƙatar maimaici jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu daga jama'a kun ji wannan hadisi kamar yadda ainihin wato aka rawaito shi shi yasa ɗaya daga cikin malaman da ke shirin wannan littafi ga ta doktora Aisha Isamuddin As-Sababi take cewa a wannan littafi دلالة دلالة هذا الحديث ببيان وجوب الغسل من الإكسال wannan hadisi da muka wuce a baya kafin wannan hadisi ta ce yana bayani ne dangane da wajibcin yin wanka yayin da mutum ya kusanci iyalinsa wa huwa jima'ul mar'ati min ghairi inzal shine saduwa da mace ba tare da mutum ya fitar da mani ba li'anna li'anna an-nasa'i rahimahullah استنبط من الحديث معنى لطيفا جعله عنوانا لهذا المبحث وهو بيان الرخصة في أن في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته من أسرار الحياة الجنسية. يجي إمام النسائي أمفاني دا wani yanayi ne da wani irin ishara wanda yake ainihin wato ɗan kaɗan latifa ko kuma abin lura cewa ya halatta mutum ya ba da labarin abin da ke kasancewa tsakanin shi da wa tsakanin shi da iyalinsa na rayuwar aure ala khilafil asl shar'i amma wannan a bisa sabanin abinda yake a asali na shari'a fil man'i min ifsha'i ma yakunu bayna ar-rajuli wa imra'atihi min dhalik na haramta mutum ya bayyana abin da ke kasancewa tsakanin shi da iyalinsa ina fata an gane wannan فيش وقد سكت النسائي عن بيان علة هذه الرخصة liwudu'iha wa jala'iha min waqi' hadith imam an-nasa'i bai yi wani yayi shiru game da bayanin dalilin da ya isa akan sauki akan wannan saboda ai a bayyane yake kowa ya fahimci cewa ana iya bayanin irin wannan wa annaha kanat lil irshadi wat ta'lim ana bayyana wannan ne kawai dan a nuna wa mutane a shigar da su kuma a karantar da su kaji da ba kawai ana ƙoƙarin yin bayani ba ne don a tona wani asiri ko don bata ko don wani makamancin wannan ya kamata masu sauraron karatun nan su dinga fahimtar wannan don zaka ji ana ta surutai iri iri to kun ji abin da malami suka faɗa sai ce wa lam takun litasriyatu wal hikaya ba kawai ana ba da labarin bane dan kawai a more a ɗeba cewa dan kuma kawai a faɗi gundarin labarin a'a wala li fadhil asrar ba kuma ana faɗi bane don a tona asiri na zamantakewa wa kada yajuz mithla hadha alhadith li ghadab tibbi aw li ghadab qada'i aw nahwi dhalika sannan ya halatta da irin waɗannan hadisai sai a ɗauko waɗannan bayanan a yi bayanin ɓangaren abin da ya shafi harka ta likitanci mun gane wannan ne na hukuncin yin haka da kuma irin amfanin da yake da shi a likitance na irin abin da ke faruwa tsakanin miji da mata aw na ku zalika ko kwatankwacin wannan mimma talji'u ilayhi ad-darura aw tujibu al-maslahata al-mashru'a na irin abin da larura take wajabta a yi bayani ko kuma abin da wata maslaha ta shari'ar musulunci take yin bayani jama'a ina fata mun gane wannan wannan kenan da haka jama'a kun ji wannan zance kamar yadda ainihin wato malami ke ainihin wato yi mana bayani sana ƙarshen wannan babin kuma za mu zo mu ji shi ma ƙarin bayani da wannan bayan Allah ta yi game da wannan hadisi almuhim jama'a ya kamata mu fahimci wannan karatun a haka yake ana yin bayani ne saboda mutane su fahimci wannan dan wani bai san wannan ba an gane wannan Allah ka shirya da mu to don haka jama'a kun ji wannan ainihin wato hadisi kamar yadda ainihin wato yayi bayani to yanzu za mu shiga hadisi na gaba wanda shi kuma yana da wani bayani akan wani abin ƙari akan wancan hadisin kamar yadda mu rubuta insha Allah ta'ala مالك قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر عن الأشجعي عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت يشماله محمود بن غيلان يا كرسل من حديثي شكما لك مالا من سشيني أبو النضر شكما لك الأشجعي شكما لك الثوري سفيان بن سعيد الثوري شكما لك مالا من شيني أي منصور أن قال أنه yawwa shi kuma daga malaminsa shi ne ainihin wato mansur mansur ibn mu'tamir ne an ibrahim shi kuma daga wa ibrahim ibn yazid an-nakhai ibrahim ibn yazid an-nakhai ɗaya daga cikin manyan ainihin wato malaman tabi'ai Allah madaukakin sarki ya jikansa shi ma malam ibrahimu ya ci gaba da cewa ko anil aswad shi kuma daga al aswad ibn yazid an aisha shi kuma daga ce daga nan aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yubashiruni wa huwa sa'im manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana runguma ta alhali yana azumi ولكنه سيد الشيء من الله كان أملككم لإلبه يا فيكم إيا ملكا شعوتا معنى بانا باكو شاورا كوما في حكا kada a zo a zarne a zarce don wani kafin shi ko ɗaya aka taɓa shi to kuma shi ke da sai ya kunnu in kuma injin shi ya riga ya tashi to kuma sai addu'a ko Allah shi kyauta don haka tana wannan bayanin ne cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin wannan alhali yana azumi tace sai dai walakinahu amlakakum li ilmi sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi ku iya mallakar ƙarfin sha'awarsa ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi wannan ba tare da wata matsala ba amma ku za ku iya yi a matsala an gane wannan saboda haka in ka san yanayinka da tsarinka da malamai sun yi maganganu da yawa kan wannan hadisin gaskiya da shari'i mai tsawo ba na son tsawaita mana kulafin magana su shine wasu malaman suka ce idan saurayi ne idan saurayi ne to baya halatta a gare shi ya je wa matarsa wajen runguma da ainihin wato yi mata yi mata ainihin sun ba da kai ko abin da ke cewa ki a turanci ina fata an gane wannan saboda me waɗannan guda biyu muqaddimat ne na abin da ya shafi aljima'a ko kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku zai zake wa iyalinsa to ya fara aika ɗan sako wannan shi ɗan sakon saboda ka kana azumi bai kamata a ce ya zama kana kokarin yin wannan ba kun ji yadda ta faɗa cewa manzon Allah ya fi ku iya mallakan sha'awarsa kuma da yawa daga cikin iyaye sun san wannan ni kaina an kira ni so barkatai algatu malam yanzu mutum ne yana azumi ya je gida kawai sai matan shi ta mishi kaza ta mishi kaza shikenan kuma sai ya auka mata yanzu ya za a yi a ya za a yi azumi sittin za ku kai sittin mata ka sittin wallahi malam ta yi jayi ai shikenan wai ta yi jayi shi shi ya sa malamai ke cewa malamai suna karhanta ba ci haramtawa ba suna ƙi suna ƙyamar aurar da ‘ya'ya kafin watan azumi a watan shawwal a nan kuma watan sha'ban a dinga yin auratayya suna karhanta yin aure a wannan yanayi ba don wani abu ba sai don me ana yawan samun matsala gada na yawan karyewa mana tana ruftawa da wasu yake to wallahi a gata malam kawai a cikin azumi ne shi kenan iyalin ta zo kawai ina shago ta kirce ba ta da lafiya hankali ya ta ce za ka yi ta asibiti na zo gidan kaza da kaza kawai ta jawo ni shi kenan kuma ni ma sai na abin nan shi to shi kenan kaga irin wannan yanayin dole da shi da matar duka su kowa sai ya azumi wata biyu cur a matsayin mai kafara da kuma azumin wannan yini za a rana shi Allah ka tsare mu saka jama'a yana da kyau kwarai da gaske mu dinga kiyaye kace to in kai saurayi ne ko ko ka san kai ne karfin ainihin wato sha'awa ne to wannan bai dacewa gare ka wannan kawai an yi bayanin hukunci ne ba cewa aka yi a dinga yi ba an gane wannan tsayi aka ce amma tsoho wanda shekaru sun riga sun ja ba shi da karfi na ainihin wato sun karɓi iyali to wannan babu laifi babu laifi idan yayi da ko mutumin da yake aje kowane abu a mahallinsa dan za ku ku ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi alula kafin ya tafi masallaci ya zumbaci matarsa sannan ya wuce masallaci ko ba ku furan baki ba komai kwarai shikenan ma'ana ana maka bayanin wajihin cewa ya halatta mutum ya yi wannan a shari'a an gane wannan in dai ba zai ja wani abu ba tun da kowane in ya yi irin wannan sai ma zai yarda haka ne wani ma in ya yi irin wannan saboda shi ga irin yanayin tsarin halittarsa to kuma sai an samu wata matsala kila ma wani izali saboda wannan duk akwai masu irin wannan sifa a cikin mutane an gane to amma ana maka bayani kasantuwar akwai masu wancan ɗabi'a baya hana wanda kuma zai iya mallakan kansa shi kuma yayi wannan shari'a ta halatta masa Allah ya mu shi karatun nan. An gani? Allah ta'ala ya samu shi. Kwarai da gaske. Eh a'a ai dama shi ne muka faɗa ai wannan karatun akwai shi a littafi malamai sun yi wannan bayanan tsawon shekaru suna karantawa suna kyamar a yi aure a wannan yanayi wasu kuma yana ganin ai an taimaki yaro saboda yaro sai bai azumi da matarsa a'a sai ku sa wata biyu kafin azumi lokacin an riga an goge ko an zama ɗaya lokacin an riga an gogu ko wai an goge ko an gogu to lokacin an riga an gogun ko kuwa kaga shi ke na azumi zai zo sai ga komai ya tafi ya kamata amma lokacin da ake da tsananin shauƙin juna ba a saba ba yanzu gashi ana ganin ta faɗi ga sassa to kuma sai wani abin da ba shi ne ba mun gani Allah ya shirya da mu daga jama'a kun ji wannan hadisi kamar yadda ainihin wato imamun nasa'i ya fitar da shi wannan hadisi a al-imam bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi da ibnu majah da baihaqi dukkanin sun fitar da wannan hadisi ta hanyar ibrahim ibn yazid an-nafi daga shima al-aswad daga nana aisha Allah ya kara mata yadda haka nan imamu jarimi shi ma ya fitar da wannan hadisin ta hanyar hisham ibn urwa daga abishi daga babansa daga nana aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda zaka jama'a kun ji zaka abinda malamai suka faɗa kenan jama'a akan wannan ainihin wato bayani ko kafin wannan kamar yadda malamin ke bayani suna cewa lamma kana shabu madannatan lihayjan shahwa farraqa man farraq yayin da saurayi ya zama shine wanda yawanci sha'awa ta fi saurin jan shi to sai malamai suka rarrabe tsakanin abubuwan nan guda biyu قال المازري الإمام المازري يجي ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت منه القبلة الإنزال حرمت عليه لأن الإنزال يمنع منه الصائم فكذا ما أدى إليه الإمام المازري يجي شوى idan mutum ya sumbaci matarsa ya zama wannan zai kai shi zuwa ga yin inzali kamar da ne bayani dan kila ne wannan bayani wani shi ai ba a littafi a karanto ba to gashi a cikin sharhi malamai na bayani na wannan hadisi cewa idan mutum yana da sha'awar da sumbatar iyalinsa zai iya kai shi zuwa ga yin inzali to haramun ne gare shi ya sumbaci matarsa saboda me saboda haramun ne ga mai azumi ya yi inzali haka ne ko haka nan abin da ma zai kai shi zuwa ga yin inzali kamar da malaka cewa alwada'il laha ahkamul maqasid a wurin malamin usul fiqh ko ma'ana duk abin da zai kai ka zuwa ga yin wani abu to haramun ne ma kai wannan din shi yasa da Allah ya tashi haramta yin zina bi ce wala taznu ba sai ce wala taqrabu az-zina kada ku kusanci zina me ji kusantar da mutum zuwa ga zina nazaratu فابتسامة فكلام فلقاء فموعد شكل أنت مغلق فرقو كلو سي مرمشي كو سي ين مغانا لجولا سنيا وجولا لوكشي سي سابقا to duk waɗannan abubuwan sai musun shi haramta maka saboda me hanya ce da za ta iya kai ka zuwa ga yin zina to shi ma wannan duk abin da zai kai zuwa ga samun wancan matsalar to sai shari'a musulunci ta haramta maka yin sa an gane wannan haka ya faɗa yace fa kadhalika ma adda ilayhi wa in kana anha al wa in kana anha al madhi fa marra al qadaa minhu qala yahrumu fi haqqihi idan kuma sumbatar matar ta mutum zai kai shi zuwa ga fitar da mazi to a wajen malaman da ke cewa idan mazi ya fita mutum sai ya rama azumin wannan yini suka ce to haramun ne ga mutumin da ya san zai fitar da mazi alhari yana azumi ya zumbaci iyalinsa wa man ra'a alla qada'a fala yakrab amma wanda suke ganin cewa idan mazi ne ya fita mutum yana azumi ba maganar ramukan azumi wanda wannan magana ne ta fi karfi suka ce to wannan ba ba a karanta masa yin wannan وإن لم يؤدي القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منها كشي إذا من ننسم بادر ما أجن بذي كي دوا قونا أبا فبا أنا مسمي ونبا إلا عن القول بسج الذريعة سيدي من دوا مالكية سج الذريعة بو توش قوفا فنا تونا زي أنا جماعنا فتحن قانا ونا الله تعالى يتعمل نعم a yi mana to ai shi yasa ma ta bayyana maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi ku mallakar karfin sha'awarsa shikenan ma'ana dai wannan an yi maka bayani ne akan cewa to kowa fa shi kake kayin sa ka san waye kai kafin ka auka wannan abu kada wannan ya je ya auka ka zuwa garamin da ba za ka iya fita ba an gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya tsare mana imani wannan kenan jama'a tayyib malai shi gaba da cewa قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم فسكت ساعة ثم قال نعم وانا حديث كان كربو دقى علي بن حجر دقى مال من سفيان ابن سعيد الثوري شكما دقى مال من سيدي شوى ناشي عبد الرحمن ابن القاسم شن كاد ما هي بنك القاسم ابن عبد الرحمن ينا كرمت حديثي دقى عائشة رضي الله عنها شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا كفنشينا سنباتك alhali yana azumi yake fatakattu sa'a sai ne shiru na dan wani lokaci thumma qala na'am sannan yace eh tabbas wannan abin yana faruwa shi ma wannan hadisin ingantacce ne kamar da wancan malaman na baya suka yi wato fitar da shi an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu gashi dan ka jama'a kun ji قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة عن عائشة قالت وأنا حديثي أنكر ودق قتيبة بن سعيد ما لم ما لم يجينا ما لم سبخاري مسلم أبو داود النسائي ترمذي ابن ماجه دي أكرت تدرس ولا ما لم قتيبة بن سعيد الله تعالى يغفر دامش قال شمشي قال حدثنا أبو عوانة شمال أبو عوانة يا كرم تجم أين وادو حديث شكما دقوا شكما دقا مال موسى شيني سعد ابن إبراهيم شكما دقا طلحة دقا نانا عائشة ألا يقارب من إجابته أهو النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني وترانا النبي صلى الله عليه وسلم ya sunkuya ya sunkuyo zai sumbace ni faƙultu sai nace da shi ana sa'imatun ina fa azumi faƙala wa ana sa'imun yo aini ma ina azumi faqabbalani sai ya sumbace ni sallallahu alaihi wasallam kan wannan hadisin an raina nuna maka shi ita ma din bai ba ta azumi bane shi yana azumi an gane a kana azumin kai ma kana azumi an gane wannan ne ya halatta idan babu wancan abin da muka ambata ainihin wato a baya قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا جرير عن مضرب عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت يا تجولنا الحديث لقى الحسين ابن آه ابن حريث شكما لقى مال موسى شيني جرير شكما لقى مال موسى مضرب shi kuma daga malaminsa shi ne ash-sha'bi shi kuma an masruq shi kuma daga malaminsa shi ne masruq ibn al-ajda rahmatullahi ala jami' an aisha shi kuma daga nana aisha radiyallahu anha qalat tashi kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama يظل صائما فيقبل ما شاء من وجهه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin yin azumi ma'ana a cikin yini da ake yin azumi fayuqabbilu ma sha'a min wajhi manzo Allah sai ya sumbaci inda ya so a fuskata an gane ma'ana a fuska ko ina za a iya sumbata ba matsala in dai ba zai kai zuwa ga ainihin wato abin da yake na na na muni ko kuma na bata azumi ba wannan hadisi ma sahihi ne imam Abu Dawud ya fitar da shi an gane wannan ko amma dai a wani isnadin akwai jarir jarir yana da ainihin wato tikan amma yana da awham kamar yadda malamai suka faɗa yana da ruɗu wajen ainihin wato riwayarsa sai dai a riwayoyin da a tabbatar cewa ya yi kuskure a ciki malamai ba sa karɓarta malam ya kawo maka wanda saboda menene amana ta ilimi ka gane malaman hadisin nan ba sai iska kawai suka yi ba ka ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a sun ji ne manzon Allah ya ce wane ya ce sai an tabbatar wane nan ne gaskiya ne ko babu wata matsala a haddasa ko ya rubuta ko dai wani abu makamancin wannan an gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya sa mu dace daga jama'a kun ji wannan ainihin wato riwaya din kamar yadda malam ya kawo ta daga wannan malami jarir shine bayanin ainihin wato illar da kamar yadda ya bayani Allah ta'ala ya sa mu dace قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني أبي عن صالح الأسدي عن الشعبي عن محمد بن الأشعث بن قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت لشمال منا زياد بن أيوب يا كرم تدني حديثي شيكم قال حدثنا ابن أبي زائدة قل shi kuma yace ibn abi zaida ya karantar da ni ainihin wato wannan hadisi shi kuma yake cewa qala akhbarani abi mahaifina ya karantar da ni hadisi shine wani abu zaida an salih al-asadi shi kuma daga salih al-asadi shi kuma daga ash-sha'bi wa ya sanin sunan imam sha'bi kun yi shiru kwanakin bayan yi ta faɗin sunansa kun yi shiru sai dai ai ta bayani to ba zan gaya ba tuna shi kuma daga malamin da shine imamu sha'adi don yana da kyau muna sanin sunayen waɗannan malamai na hadisi ne muna kiyaye su an muhammad ibn ash'ad ibn qayyim shi kuma daga nan aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce ma kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yamtani'u min shay'in min wajhihi wa sahib tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kasance yana kauda kai yana yana ainihin wato kauda kai daga wani abu da fuskata ba alhali yana azumi me take nufi yana sumbatarka ma'ana duk inda ya zo a fuskarta yana sumbata alhali kuma a lokacin yana azumi kenan in ba azumi ba ne ai shi ya fi cancantar mai zama mutum yana sumbatar matarsa ko saboda wannan abin yana ƙara ƙauna tsakanin miji da mata amma ne saboda sun shekara goma sun shekara sha biyar sun shekara ashirin shi kenan shi ba magana wata soyayya a ya gama wai soyayyan ta tashi ta kuma kan 'ya'ya ba haka bane ba ba haushin mutum kenan Allah shiryar da mu matan nan namu suna son soyayya wallahi ka gwada yanzu ka koma gida eh wance eh wallahi ka Allahu akbar rayuwa ce wace har yanzu fa ina kaunar ki wallahi ina son ki saboda kaza da kaza za ga ai maka wata idda ya to da in yau ba a maka shayi ba to sai a zo maka madara a haɗa maka mai kauri eh inda wasu ƴan laifuka sai a ce an gafarta maka mata kaddar min zambika ko kuwa gaskiya ne gaskiya ne cikin abin da ake rawaitowa imam ahmad yana gaya wa ɗansa kenan ce ya kai ɗana ka sani ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali a gidanka da iyalinka ba ka ji daɗin zamantakewa da matarka sai ka yi wa matarka kyautan wasu ɗabi'u guda goma sannan za ka ji daɗin zamantakewa da ita an sha karanta a nan ko ko ba karanta ba shi amma al-ula wa thaniya da farko da na biyu yace fa innan nisaa yushbibna ad-dalal su mata suna son mutum ya tsatsi mai nuna musu abin da za su yi kaza kaza ya kamata ga yadda ya kamata a yi kaza da farko kenan kaka zama kawai kamar wani soro biyu kamar za mu karanta hadisi kuma zarari yace wa yuhibbna at-tasriha bil hubb kuma suna son ka dinga bayyana musu karara cewa kana kaunar su ko ba ta ran kira ta wance eh wallahi ina kaunar ki lafiya kuma yau ce wallahi kawai soyayya ce ta motsa a zuciya don Allah za ki ji ko ba ki ji ba yanzu kai in kira ka ta gaya maka wannan baka jin daɗi ko an shekara nawa ne kalmar so wallahi ba ta tsufa a zuciyar mutum duk tsufansa mutum ma wanda ba matar ka bai ci maka wani ina son ka ina kaunar ka kakan ji daɗi ai ko ballanta na iyalin ka to mata suna son ana bayyana musu bayan lokaci cewa ina kaunar ki ina son ki wanci wannan abin yana ƙara musu jin daɗi da ƙara ta kankancewa sai maka hidima da ya dace amma ba magana mai daɗi sai hantara sai zagi sai cin mutunci yar kaza kaza kai mata ashar ka zagi iyayenta kai ya za ta kaunace ka malam ta dinga jawo ma jangungu ma kenan malam wallahi malam yau ta jawo wancan ta ciwo bashi a can a ce adabin ka ta an saka za a can gobe ta ci ta yi kaza jiba ce ta yi faɗa da wani aikin kenan mata su ma suna tsaya ta ko irin nasu in ka ce za ka musu kankara Allah shi kyauta alaikum salam wa rahmatullah na'am Birin ka zama muna zama da iyalanmu kamar yadda kai da ya hajji ta aka zazzauna ba ana tattuna ana irin wannan mu'amala. Amma ka ga mutum yana kula da Yahudawa arna su suke irin wannan abu.
Bare bare bare bare.
Mu ta ma muke ne ka ga muna mu'amala da ni da ya bangaren iyalanmu da ne ne.
Bare.
Amma shi ke da samu da ya ga irin wannan abu.
Allahu akbar. Gaskiya ne hal wato jiya na tare wani abokin ya zai ce min ka yau bai da aiki a shago bai da komai bari kawai shiga gida zan iya yin shaka ya kamata ce mata mu suna da bukatar lokacin mu mu zauna mu hiyar da su wata damuwar ma ta mu ce wani matsalar tana su ta gaya maka amma baka da lokacin ta baka da lokaci ta ka shiga gida zaf zaf zaf kamar ana sukarka bai samun kwanciyar hankali sai ya ji shafa da mai shayi to ita da wadatar hirar waye ne ke yi mata cewa wa kake so ta faɗa wa matsalolinta ne da gobe ka rabuta da gidan iyayenta ta zo ta zauna da kai ba ta da kowa sai kai kuma kai ba za ka zauna ka saurare ta ji me kukanta ba me matsalar ta ba me matsalar gidanka me matsalar ƴaƴanka duk yawancin matsalar tarbiyya a nan ake samun ta wallahi malam ko mun ko mun so a nan ake samun matsala wajen amsar tarbiyya ka zauna da iyalinka ta gaya maka kaza da kaza da talbita ya kaza ya kaza ya za yi kaza za ta gaya maka wasu abubuwan da kai baka sani game da gidanka ko game da yayanka haka ne ko baka bari amma irin zaman da muke yi na zaman doya da manja ai bai dace ba ina gan kana dariya to ka zo neman biyan bukata ne sai ka zo kana yarauta alola da ba ruwa kana ake mama ko a sunan nan ka ɗan shigo ɗan kunshi to an san me ya kawo ka ko ran da ba kunshi kuma to nan taɓa ka sai balai Allah ke ba kai kama da zama jama'a akwai haƙƙin mata akan miji akwai haƙƙin miji akan wa mata kuma iyayen ku tashi za ku awar da ƴaƴan ku bi tsarin da manzon Allah ya ce eh ba wai yaron yaron nan yana da sana'an shi yana girmama manya yana kaza kaza a'a ta iya yi wa mai ɗabi'u na kwarai wajen mu'amala da zamantakewa in kuka ba shi ɗauku bari ba da ɗayan ba zai wahalshe ta zai ba ta mamaki kai kanka uban wata rana in ya gasa ma wata magana sai ka ji kamar kamar shi yasa manzon Allah ya ce idan wanda kuka yi da ɗabi'unsa da halayensa ya zo neman auren ɗauku to ku yi ne ku ba shi auren ma'ana yana zuwa makaranta ba zai shiga zama malami ba amma ne ya zama kana zuwa inda ake koyar da kai sannan kuma ya zama kana zama da tsofaffi dan akwai karatun da babu shi a littafi ehe ku yara ku ji kuri kuji gudun iyayenku ba ku san zama da tsofaffi shi wallahi baba kullun ka zo ne ya dinga faɗa kenan ai wannan faɗan akwai ranar amfanin ta zauna kai ta ji kana tarawa a memorin ka kai ma wata rana kai ne mai yin faɗa ka ce oh Allah sai Allah ya ji kan baba yana ta min faɗa ya ce min kaza ban gane wallahi a sai yanzu yayi lokacin kokolwa ka ba ta gane amma yana gaya maka saboda wata rana ya san baya ne saboda kada ya lattin gaya maka alhali shi ba zai rayu ya tsawon rai ba sai ya dunkula ma karatun sai ya jibga ma kawai akan memorin ka sai wata ka dinga tunawa ko shi ka wai ne cewa ayi kaza ayi kaza eh shi yasa don haka a koyi karatu a wurin malamai a koyi kuma dattako a wurin dattawa a dinga zama da iyaye ana lura da abin da suke faɗa ana kuma hankaltar irin abin da suke faɗa wannan ma yana daga cikin matsalolin da muke samu balle musamman ma ƴaƴa mata yarinya ta taso a gidansu ubanta ya auna ta makaranta wai shi ƴan boko shi ta zama kulli tana university tana kaza bata iya girki ba bata iya zama da miji ba bata iya gyaran gado ba bata iya wanke wanke ba bata iya kaza kaza ba kayan ta ma sai an wanke mata nace sannu sakakkiya saboda haka zaman aure kuma sai an ce an yadda za a zauna bisa tsarin addini suna samun kwanciyar hankali ni a gidanmu kaza kaza a kishi ga wafiya ce dama ya kamata a maida ki ƙara zama a gida in an gama koya miki sai ki dawo koko a yi ƙware a ba kin ma isa ai girkin nan je kin yi shi wanke wanken nan zaki dafe-dafe da sharan gida da gyara ko zaki wannan aiki gini ba aiki namiji bane wannan sai sai an ce miki ma ai abincin ma an ce sai ka ga dama ka dafa miji ƙarya ne dole ki dafa abinci in ba ki dafa ba koma gidan iyayenki ki je can a dafa a baki koko ehe Allah ya sa mu dashi jama'a za mu tsaya a nan mun kawo gaba da ya kamata a ce mun tsaya insha Allah ta'ala saboda wannan bangaren yana da muhimmanci a rayuwa aure wanda zamu zo mu ji shi insha Allah ta'ala hatta hadithu ummu zar inda zamu karanta shi kuma hadisi ne wanda shi kanshi shi kadai zai cinye awa daya mm hadisi ne kwaya daya amma zai cinye zai cinye awa guda ana bayani eh insha Allah shi zamu tashi a sauran babu da malami kullu mana nan gaba Allah madaukakin sarki muke roƙo ya dace da mu a duniya da lahira sannan kafin nan akwai tambihat da ainihin wato malamai suka yi game da mabudin waɗancan babuka wanda za mu zo mu ɗan yi ɗauraya akan wannan babin kaɗan daga nan kuma sai mu wuce insha Allah ta'ala abin da muka ya zama daidai Allah ya sanya jaraya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana jama'a kada mu manta akwai maganar gabatar da sallar roƙon ruwa jiya an gabatar amma mutane sun ɗan zama a cikin abin nan gaskiya masallatai mafi yawa mu dai a ɓangaren mu karfe takwas da rabi ake wannan sallar sallar ruwa karfe takwas da rabi za ga an fita ana buƙatar ruwa kuma jama'a ba ka son zuwa za ku yi Allah dole ne kuna ta aikata laifuka in ma baka yi wani yama ko ko i ko da ka mu je mu roki Allah gaba ɗaya kusan yankunan nan babu ruwa sai dai wasu ƴan garuruwa kan an ɗan zaɓi gari kaza an ɗan yi bayan kwana ashirin da kaza bayan kwana goma sha takwas wata shuka in ta riga ta samu matsala wallahi ko an yi ba zai amfani ta don wata ta riga ta buga ko ba maganin kuma ruwa ya amfani ta daga don Allah jama'a mu yi hakuri mu aje ayyuka mu a gefe idan mun je mun gama sallar ruwa an dawo sai mu ci gaba da harkokin mu ne da gobe dan ruwa rayuwa ne babu ruwa ba rayuwa duk wannan kuncin da muke fama da shi muke ganin kamar wai ai kaza da kaza kaza ya tsanani wallahi in ba mu yi noman da zamu samu abin da zamu ci ba mu rufa kan mu asiri ba to aje sai abin da Allah ya ko Allah ka kare kuma gashi an kashe dukiya ma duduwa an kashe a gonan a zuwa samu matsala kuma kaga abin da ba daga jama'a don Allah mu yi hakuri mu daure mu fita Allah ta'ala ya samu dashi اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مريئا نافعا غير ضار عاجل غير آل اللهم أسقبا لك الميتة اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته